الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم العزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عبت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
أشهد أن لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة الشهر شدة شهر رمضان جرى ذكرى كل شهر ثلاثين شدة daidai da uku da wannan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha muna cikin tafsirin suratul a'raf babu kokarin karanta aya ta ɗari da uku har zuwa aya ta ɗari talatin da bakwai insha Allah. Wannan karatu yana ɗauke da bayani akan aiko annabi Musa alaihi salam wanda Allah madaukaki ya zuwa da Fir'auna wato aikan da Allah ya yi wa annabi Musa alaihi salam zuwa da Fir'auna. Haka ba su da wani.
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
ثم بعثنا من بعد wato Allah mu dauke shi sannan bayan waɗannan al'ummomi wato bayan النبي نوح عليه السلام النبي هود النبي صالح النبي لوط النبي شعيب كان يا بلد يا بلد بلد وتبايع أن النبوة بعثنا موسى لآياتنا لموسى عليه أن موسى عليه السلام لآيوه إلى فرعون وملئه وفرعون وجماعته samun wuri a kai su sai za a ci da wannan ake da muka yi wa annabi Musa alaihi salam zuwa gare mu idan mutum ya ce gaskar da maganar Allah ko ya yi zalmi idan Allah ya karke zuwa ga mutum ya ce gaskar da maganar sa kar ya ga maganar Allah zalunci saboda canza ainihin zalunci halitta domin ita gaskiya tana tare da dalila ta dan adam duk inda aka faɗa ma gaskiya ka san shi kana da kuwa a yi to wanda ya sa an samu lokaci ya ce lokacin da ya yi tsanin musa a cikin sala sun yi zalunci da ya ke nufi sun ci karɓar sakonsa ya faɗi irin wannan suratun nan bi aya ta goma sha hudu yana cewa wa ja'alu biha wa sayqanata an shukuku mulman wa uluwa zulman wa uluwa nan ma sai ce فانظر كيف كان عاقبة المفسدين كما آية أولى الشيخ كما يقول آية دليل في سورة الأعراف كما تعيش الجسد كما هنا أما ذلك فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah ya ce ma'anin sallallahu alaihi wa sallam sai ka duba yadda karshen masu farla ta ce ke kasancewa kai ba kana aqibatul mufsidin jahadu wa kafaru biha zulman minhum wa ilada sun kuturce sun kafurce sun yi saurin kai game da bin dokan Allah sai ya ƙarshen sai kasance
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى موسى عليه السلام يتي يا فرعون يا كي فرعون يا كي فرعون wannan kira da annabi Musa ya masa akwai darajawa a ciki kamar yadda malaman tafsiri ke faɗa musamman Ibn Atiyya a tafsirin sa da ake kira Muharram Majid ke tafsirin Kitab Al-Aziz ya rasu hijira da shekara ɗari biyar da arba'in da biyu shekarar sa ɗari takwas da cikin da hudu da wasu da duniya a yau Ibn Atiyya tafsirin sa tafsiri ne muhimmin gaske tafsirin sa yana da muhimmanci kwarai a mujallar da shafi na goma sha yake fir'aun ba suna mutum ba ne ismu kulli malikin limita fi zalika zaman wato sunan sarauta ne sunan sarki duk wanda ya hau sarauta ana kira da fir'aun فخاطبه موسى عليه السلام بأعظم أسمائه وأحبها إليه saboda ka ga annabi Musa ce ya fir'aunu ya kira shi da sunan da ya fi daraja a masa ya kira shi da sunan da ya fi so a kira da shi ya kira shi da inkiya wacce duniya ta fi ɗaukaka su da ita wata shi ne kira shi fir'aunu kamar da hausa da kake sarki sarki ba sunan mutum ba ne sarki sunan sarauta ga mai sarauta haka ka ce harko kabila da bilaki ka ce harko wani ba sunan sa da kira ba harko sunan sarauta ne yana da sunan sarauta ne to haka fir'auna ba sunan sa da asali bane alai musa ya kira shi ne da suna na ban girma wanda wannan yana cikin dalilai waɗanda malamai ke kafawa a kan cewa shi musulunci yana daraja mutane su al'ada musulunci baya wulakanta mutane a kan al'ada shi ne al'ada ba mara kawai saboda ka yasa shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika wasiku zuwa ga sarakunan duniya ya kira kowane sarki da nadabi da suna da inkiyar da jama'a su suka san shi da ita saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya daraja waɗannan sarakuna haka kuma al'ada da ɗabi'a ta annabawa ne kamar yadda annabi Musa alaihi wasallam ya yi ya kira aunu wanda ya kira shi da sunan ladabin sarautarsa kamar dai ka ce limuru idan aka ce limuru annamarisa sunan sarauta ne za a zai kan nabi ibrahim alaihi salam mutane yunan yunan gabashin iraq wanda har yanzu akwai raguwar gurbi da tarihin waɗannan mutane fari ta annamarisa na mata idan aka ce annuru ba sunan mutum ne ba sunan sarauta ne sarki wani haka kuma idan aka ce kaisa da rumawa sarakunan rum suna da lallakabi na kaisa idan aka ce kisra ya tafi sarauta ta farika mutane kira asali haka idan aka ce annajashi ba sunan mutum ba ne sunan sarauta ce ta mutanen habasha duk wannan bayanin da cikin alasar ubangiji na mu'afiyya ya ce amma asali da ya sunan fir'auna allah bai faɗa a cikin alƙur'ani ba Allah maɗaukaki ne ba don haka fir'aunar sunan sarauta ne lakabin sarauta ne shin anan musa alaihi salam ya yi zamani da fir'auna guda ne ko fiye da ɗaya wannan duka Allah bai bayani a kai ba Allah ne Allah maɗaukaki ya tabbatar alaihi musa alaihi salam ya yi jayayya wani daga cikin sarakunan masar fir'auna fir'auna na guda ɗaya ne ko ko suna da yawa akwai labarai da dama da da wannan amma babu labarin da ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana yiwuwa ma ka ji an ce ba ai fir'aun da ya zamani da annabi yusuf alaihi salam shine wanda ya kawo rai ya shekara da yusuf da yan kai bai mutu ba shine wanda annabi musa ya tarar da shi babu hadisin manzon Allah babu aya ta alqur'ani wannan labarai ba su da asali na wata rashin yin shi ya dace ba saboda kada mutum ya je gari kariya da littafin Allah Allah ta kare alaihu ka ya kira fir'auna da sunan sarauta ya girmama shi sannan sai ya ce inni rasulu rabbil alamin inni rasulun min rabbil alamin lallai ni manzo ne daga wajen mai halitta kuma mai renon duniya da komai da wato da kowa da komai arsalan nabi huwa khaliqu kulli shay'in wa rabbuhu wa malikuhu wanda ya halitta komai shi ya aiko ne wanda ke kulawa da komai shi ya aiko ne shi ne rabu wanda kuma yake mallakan komai shi ya aiko ne saboda haka ya kira fir'auna da suna na girmamawa sannan ya faɗa wa fir'auna wanda ya aiko shi ma fa mai girma ne kaga kenan babu wulakanci a cikin magana da Alaihi Musa ya masa ya fir'auna ni ɗan sako ne daga wurin mai girma shi ne mahaifin kowa da kuma ne ce gaba حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق lallai yana mai cancantar a ce ban faɗi wata magana game da Allah ba sai da ke saboda na fi kowa sanin Allah wanda ya fi kowa sanin Allah ana fatan ya zama ya fi kowa tsoron Allah na fi kowa sanin Allah da wanda na fi cancanta in kasance wanda ba zai faɗi wata magana game da Allah ba sai gaske ba da gefe kun bari da kuma na zo muku ba da hujja ya rabu kun da wajen Allah ba alaikum ba wai maganar ba ka kawai ba akwai ma hujja dalili wanda ke tabbatar da cewa ni dan sako ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wato ai ko ne ake hujjatin qawi ila Allah Allah ya ba ni dalili ya ba ni wata hujja wacce zan tabbatar muku da ita cewa ni wato me kawo sako ne gare ku daga wajen to daga sakon da aka turo da shi shi ne ba arzikin ma'iya bani isra'ila na kake bani isra'ila da ta tare wannan wuri yana da muhimmanci mu lura da shi da kyau mu duba ba annabi musa alaihi salam abin da ya ce wa fir'aun wa qala musa ya fir'aun inni rasulun min rabbil alamin ya kai fir'aun ni dan sako ne daga Allah mahaliccin tarihi ne sako sakon shi ne an arsil ma'iya bani isra'ila da take bani isra'ila mu tattare da saboda haka malamai suke cewa annabi musa alaihi salam Allah bai tura shi Allah bai tura shi da fir'auna dan ya kira shi zuwa ga addini ba wato sako na annabi musa muhimmin sakon annabi musa shine ya kwato bani isra'ila daga azabtarwan fir'auna illa ya karin wata wannan ya kai da daidai da yawa kamar misali ibnu afiya a mujallar da shafi na goma sha tafsirin ya ce fahimtar aya wa gairiya ita wannan aya haka ba wasu ayoyi duk inda za ta tattaro labarin alaihi musa alaihi salam da fir'aun anna musa alaihi salam lam tambali shari'atu illa ala bani isra'il faqat alaihi musa alaihi salam an gina shari'ar da ne a kan wa bani isra'ila ko kada fir'auna kun baya ce Allah ya samu gaya fir'auna kabilar jibku su ne kabila da ke sarautar masar asali ta yi bani isra'ila saboda ba su karar saboda ka shi fir'auna baya cikin bani isra'ila ولم يدعو فرعون وقومه الا على انسان بني اسرائيل. كيرا لانه كان يقول شيء فرعون ya zo ne da kira a kan fir'auna ya saka bani isra'il su tafi kamar yadda Allah ya faɗa a nan inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala alla aqula ala la ilaha illa Allah kad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani isra'il don sakon da Allah ya turo shi fir'auna ba bani isra'ila bane yana azaba ga bani isra'ila annabi Musa ya je ga fir'auna ya tabbatar ma shi daga wajen Allah ne sakon da Allah ya aiko ga Fir'auna ya kyale ga Isra'ila azabar da kai wannan shi ne sakon da Musa alaihi salam amma alaihi Musa ba annabi ne da Allah ya aika ma jibbawa ba ولم يدعو فرعون وقومه الا على جبال بني اسرائيل وذكره كما يوافق جاء تؤيح سورة النازعات أي الله يعلم عنه هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس هو اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى معلومات في الكثير لورا da abin da annabi Musa Allah ya ce ya gaya wa Fir'auna idan annabi Musa zai zo da sako daga Allah ya baka dadi babu dadi idan sako zai kawo ma daga Allah ba magana dadi dole ka karba هل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى kana da fatan ka samu tsarkaka kana da fatan ka samu shiriyar Allah wato wannan yana zuwa matsayin wato tasirin wa'azi da kuma sako da annabi Musa ya shi amma ainihi da ana neman manufa ta farko babban manufar aiko annabi Musa ba kira Fir'auna zuwa ga addinin musulunci bane ba ba shi bane shi ne abin da Allah ya faɗa a nan سورة سورة سورة الأعراف فأرسل معي بني إسرائيل dabarar ta ce ai Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna ya kira shi zuwa ga musulunci sai mu ce to wannan kuma hususiyya ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka kar ka hada abubuwa guda saboda dalilai masu ɗimbin yawa sun tabbatar da cewa babu wani annabi wanda kowa in dai dan adam ne da aljani sai dai annabi Muhammad ba sauran annabawa ba haka akwai hadisi da yake cikin sahih Bukhari sahih Muslim hadisi Jabir bin Abdullah wanda manzo Allah yake kirga kyautar da Allah ya bashi Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kyaututtuka da yawa daga cikin waɗannan kyaututtukan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa kana an-nabiyyu yub'ath ila qawmihi khaffa shi annabi ana aikan sa ne ga jama'ar da su kadai wa bu'ithu ila an-nasi ammatan amma ni sai aka aiko ni zuwa ga mutane baki daya kaga kina da Musa Allah bai aika shi ga Kiftawa Fir'auna da jama'arsa ba don haka yasa don haka yasa Ibn Asiya tafsirin sa yace shi yasa bayan Allah ya hallaka Fir'auna ai a kasar Masar akwai jama'ar Fir'auna ne Annabi Musa bai dawo ya cika da wa'azi gare su ba tafiya yayi da Banu Isra'ila yan wasa domin manzancin sa ya tsaya ne akan Banu Isra'ila saboda haka safar da Allah ya aiko annabi Musa da shi zuwa ga Fir'auna ba sako ne na kira Fir'auna ya mutu da baki bane Allah ya samu gani inni rasulun min rabbil alamin ni dan sako ne daga Allah ma da cinta ne ne sakon an arzil ma'iya bani Isra'il shi sa shi fa arzil ma'iya bani Isra'il ka sake bani Isra'il wannan shine sakon da Allah ta fara wa ta'ala ya kun zuwa gare ka amma a irin wannan tafarki a irin wannan tafiya a irin wannan gwagwar maya da annabi Musa ke kai da Fir'aun da jama'a ana samun waɗanda ke gane gaskiya kuma ba bani Isra'ila din bai to waɗannan suna cin ribar musuluntan da suke amma dai sakon asali ba a turo gare su Allah ya samu gane shi yasa kaga kamar da zamu karanta nan gaba masihirta sun musulunta musuluntan da kuma ba zai sarai ba amma musuluncin nan ya yi tafi asali sakon a musa ba wai zuwa ga wata kabila ba ne tsakanin musulun isra'ila saboda ne saboda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ce Allah ya aiki annabi musa zuwa ga fir'auna zai ya kira shi zuwa ga addini ya za ka yi da wannan hadisin da ke sahihul bukhari da muslim وكان النبي يبعث الى قومه خاصه الله يسامحك ana tura annabi ne zuwa ga al'ummar su kadai zuwa ga al'ummar su kadai kuma kowa ya san Fir'auna baya cikin kabilar Annabi Musa alaihi salam Fir'auna baya saboda idan kace Allah ya aika Annabi Musa ya kira Fir'auna zuwa ga musulunci ya zama sakon ya isa ga kabila biyar guda yana warware maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ba ba daidai bane bare akwai hujjoji da yawa hujja ta biyu hadisin yana sahih muslim hadisi mai dari biyar da ishirin da uku hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ursiltu ila al-khalqi kafatan ni ne aka aike ni zuwa ga halittun Allah gaba ɗaya wato yana cikin mutane ni ne aka aiko ni zuwa ga mutane baki ɗaya wa kutima siyar da da ni aka cika annabawa aiko annabawa haka ni ne karshen annabawa kaga wannan ma ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kutubiyar ta ce a aike shi zuwa ga kowace kabila amma zamanin da ba a haka a zamanin da ba a yi haka na uku akwai hadisin da yake kwafi musulun hadisin sabbat a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha zawaliyal arba fara'aytu masharikaha wa magharibaha Allah ya dade yin duniya ya jawo masa gabas da yamma ya jawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ga gabas ya kuma ga yamma Allah ya nade markata ya dunkula da ya tattaro da ya matso da shi kuma da gare shi sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya nuna mai iyakar inda al'umma ta zaba shi kaga manzo Allah wannan wata karama wata mu'jiza ce wata daraja ce Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jawo markabar da yamma inda idanunsa ba zai kai ba Allah ya matso da shi gare ya hangi iya karshe inda al'umma su za su je ta gabar da yamma ji maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zu yadinha al'umma ta mulki na zai isa iya inda aka tattaro aka matso da shi an gani kaga ya bada cewa maza Allah an aiko shi ne ba ga larabawa kadai ba kuma wannan hadisi ya tabbatar mana inda musulmai za su fi yawa a duniya shi ne gabas da yamma banda kudu da arewa banda kudu da arewa kudancin duniya arewacin duniya na ake yawan samun kafin amma gabas da yamma Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar da cewa musulunci al'ummarsa ba su za su yi shi sun kai wurin da Allah ya nuna ba kaga wannan dalili ne wanda ke nuna kyauta ce da Allah ya ce da annabi ta da ita kyauta ce da Allah ya keɓe ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne kadai yake da damar ya kira kabila biyu zuwa ga addinin Allah dalili na uku Allah kan da ya faɗa cikin suratul Anbiya ya aya ta dari da biyar wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadiy salihin Allah ya riga ya rubuta ya yi alƙawari duniyar nan musulmai za su gaje ta duniyar nan da kake gani da so da ke musulmi za su gaje su akwai hadisin tamimu dari wanda shi ne hujja din da yake fassara wannan aya tamimu dari yake ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yabtu ganna hadha dinu ma balaga al-layl wa an-nahar duk inda dare ya kai yini ya kai addinin nan sai ya isa wannan gurin duk inda har sai rana yake isa a doron duniya musulunci da ya isa idan ma sai rana bai isa to duhun dare in yana mamayan gurin manzo Allah yake musulunci da yake kaga ke nan babu inda zai rage la yafruqu Allahu azza wa jalla baita madain wala rabai Allah ba zai kare gidan dan birni da dan kauye ba duk wani gida da ke duniya birni da kauye illa akarahu Allahu azza sai Allah ya shigar da wannan addini duk wani gidan duniya sai Allah ya saka addinin musulunci a cikin sa بإذن عزيز أو بكل دليل da so da ki duk son mai so da kin mai ki sai Allah ya fita wannan alƙawari wannan hadisin da mu dai shi ke fasara wannan aya wanda Allah tabaraka wa ta'ala cikin da yake cewa laqad katabna fi zaburi min ba'd dhikri anna al-ardha yankuba da ba'd yasaluna wannan duniya bayina na kwarai su ba su gaje ta ko da suke fasara aya cewa ai aljanna ala kulli hali duk dai musulmi ne da shi ko idan musulmi ya gaji duniya kuma musulmi shi ke gado aljanna Allah ta samu lafiya hadisin yana riwayar ta Imam Muhammad yana cikin sunan Fatima hadisin 30 na shida akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sabanni da sarakunan duniya manzo Allah ya aika ma Kisra ya aika ma Kaisar ya aika ma Annajashi Anas bin Malik yace wa ila kulli jabbarin yad'uhum ila Allah manzo Allah ya aika ma dukkan wani babban sarki na duniya ya aika mai takarda yana kira su zuwa ga Allah wannan shi kadai kaga kenan banda ne Musa ne wannan ba aikin sa bane menene aikin Annabi Musa ya kawo sakon Allah ga Fir'auna Fir'auna ya daina azabtar da Bani Isra'ila ya daina azabtar da bazu Isra'ila kuma in yana son ya tsira ko Allah ya sa yana kanin shirya in ya karbi musulunci to ba zai tsira in ya karbi musulunci zai samu tsira amma sakon da Allah ya ko Allah ya da shi shine zuwa ga Fir'auna ya kashe waɗannan mutane akwai dalili na uku da ya rubuta hadisin Abu Hurairah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace والذي نصيب يدي لا يسمع في احد من هذه الامه ولا يهودي ولا نصراني فمات ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب الله duk wani wanda aka ce ba ya bude ko nasara ne matukar ya ce da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam bai karɓi wannan da'awar ba har ya kai ga mutuwa mun Allah ya ce ga mutane saboda haka dole ne yarda da sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ga duniya kuma dalilai da yawa a kan sani alqur'ani da suratul an'am aya ta goma sha tara Allah madaukaki ya ce kul ayyu shay'in akbaru shahada qul Allahu shahidun bayni wa bainakum wa uhiya ilayya hadha alqur'an liunzirakum bihi wa man balagha Allah ya yi wahayi da wannan littafin alqur'ani yi muku gargadi da shi ku larabawa wa man balaga da wanda labari ya iso gare shi saboda ka kaga mu nan ba larabawa bane amma labari ya iso gare shi saboda ka manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafe mu dole ne mu karɓi shi sakon Allah tabaraka wa ta'ala a suratul a'raf aya ta 158 kul يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا قوم متعلي الله يتجاوز تجاوز يا قوم متعلي إني رسول الله إليكم جميعا ni manzo ne na Allah zuwa gare ku baki ɗaya ku allazi la allazi la ku mulku samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumiitu fa aminu billahi wa rasulihi alladhi ummi الذي يؤمن بالله وكلماته وتبعه لعلكم تهتدون حديث آية كما هو kaga wannan aya tana tabbatar da abin da hadisi hadisi da muka karanta a baya suka tabbatar shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rubuta shi zuwa ga mutane ba ki daya ba a ware wata kabila ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a saboda ka babu shakka akan sakon da manzon Allah ya zo da shi sakon ya zuwa ga duniya sannan akwai aya ta shirin ta fasa surar sabai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas ba mu aike ka ba ba ce gaba ɗaya zuwa ga mutane kaga wannan aya ba ta nuna cewa ba ba Allah ba a aike shi zuwa ga larabawa kai ba wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira walakin akthara an-nas la ya'lamun akwai farkon suratul furqan تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar mana da alqur'ani saboda ya kasance mai gargadi ga duniya wa duniya sannan surar hud aya ta goma sha bakwai afa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun min wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب ومن يكفر به من الأحزاب duk wanda ya kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fannaru mawqifu wuta ya ce makomarsa aka ce min al-azali daga kowace kabila daga kowace lafiya daga kowace jama'a duk wanda ya ce bin annabi sallallahu alaihi wasallam wuta ce wuta ce ce alƙawarin da Allah ya faɗa ولا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون شيخ محمد الأمين الشنكيتي تفسير أبواب البيان يأتي كما حجة لأن الآية مجرد الرسالة إلى بني إسرائيل صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكفر به أحد كائنا من كان إلا دخل النار Allah ya tabbatar cikin wannan aya ta ba goma sha bakwai ta surat Hud duk wanda ya ki bin wannan alƙur'anin kowaye to Allah ya masa alƙawarin zai dauka kuma haka aya ta faɗa ta saboda da kyau hafa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun min ana magana ne akan alƙur'ani shi fa aka ce wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma sannan aka dawo cewa kuna yin yu'minu na bihi wa man yakfur bihi sai magana yana kuma kan alqur'ani wa man yakfur bihi min al-ahzab fa naru mawqidu duk wanda ya yi bin alqur'ani kuma kuma sauta ayoyi da suka zo da magana wanda suke tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne kadai annabi da Allah ya aiko shi zuwa ga duniya gaba ɗayanta ayoyi suna da yawa hadisan ma suna da yawa malamai sun yi maganganu a kai daga cikin wannan ayoyi akwai aya saba'in da tara ta suratul nisa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika wa arsalnaka lin-nas kaga da yake da arko wa arsalnaka lin-nas rasula wa kafa billahi shahida wurare da yawa cikin alqur'ani Allah ya tabbatar mana lallai ya aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane ba ma mutane kadai ba ba mutane kadai ba shi ba ga cewa man balaga duk sako idan ya yi to in dai tsakanin annabi da mutane kamar yadda malamai suke faɗa cikin faka tun da ya yi magana a kai a cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha biyu sha biyu da biyu da shirin da ya ce cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ursila ila tsakalaini al-insi wal jinni Allah ya aiko Annabi Muhammad zuwa ga mutane karkar haka na Allah amma wa lam yursil ila malaika Allah bai aiki Annabi Muhammad zuwa ga malaika ba a wanda babu inda zaka gani cikin Al-Qur'ani aka ce Allah ya aiki Annabi zuwa ga malaika kula sai dai ma sai ma mala'ikun su ne masu kawo sakon Allah zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba wai Allah ya aiki annabi zuwa ga mala'iku ba amma mutane da aljanu wannan babu shakka fa kullu insiyin aw jinniyin kharaja an al-iman bihi wa huwa aduwwun lillah duk wani dan adam duk wani aljani da yake yarda da manzon Allah to makiyin Allah da kuma kuma sauka amma ban da annabi ba la ba ko da annabi don haka ina kake annabi Musa Allah ya aike shi zuwa ga wata kabila da su bin Isra'ila amma ya kai sako ya tafi da Fir'auna sakon shi ne Fir'auna ya daina azantar da su ba wai sakon a kai manzancin Allah zuwa ga Fir'auna ba sai dai a irin wannan tafarki dan Fir'auna ya samu shari'ar Allah to ya kiri ba wannan shi ka ga Allah yake cewa kun hallaka ila an tazarka ko dai kana da fatan ka samu tsarkaka wa ahliyaka ila rabbika fatakka amma muhimmin sakon shi ne fa arsil ma'iya bani isra'il
قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين.
قال إن كنت جئت بآية فأت بها Fir'aun ya ce to idan ka kasance ka zo da wata wata alama shine aya ka zo da wata alama da za ta tabbatar da gaskiya ka kai daga wajen Allah ne ba ni ha ka kawo ta in kun san da fara ke da ka kasance cikin masu gaskiya ka ga Allah Musa abin da yake so Fir'aun ya yi ba wai ya kuce kalmar shahada ba a'a Allah ta mai ba wai ya kuce kalmar shahada ba kaga inda yake na zo ne gare ka dan ka furta kalmar shahada ba na zo ne gare ka zo ka sake bauti Isra'ila to saboda ka ta ka gina maganar ba akan wannan ki sake bauti Isra'ila eh to ina da dalilin da zai tabbatar da kai din nan wajen ba Allah ba ta ne فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه سأل موسى عليه السلام يجب فت سندسة فإذا هي ثعبان مبين لك كتاب وتيجيا mabayyaniya wato ta zama maciya sanda da Musa da ya fara to asali ina aka ce a kurba ana cikin babban maciji babban maciji to amma wannan ya zo cikin alƙur'ani da kalmomi guda a wata kissa da ana nuna karamar macijiya wata kissa kuma ya tana nuna babbar macijiya kamar ana an ce kurba al-imam al-bagawi a tafsirinsa mujallal al-shafi na 162 yake a kurba a zakarun azim min al-hayyat wato maciji ne namiji babban maciji shi ake kira sa kurba to amma a suratul naml Allah ya kawo labarin da Musa alaihi salam aya ta goma sai ya ce wa azki afaka فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مسيرا ولم يعظم يا موسى لا تخف inni la ya kawo da zai rufa kaga nan lokacin da ake ake karanta da Allah Musa lokacin da Allah yake karanta da Allah Musa alaihi salam kafin ma ya kuka ban Fir'auna ana nuna masa yadda zai amfani da wannan mu'jiza ke fadda sanda ya fadda sanda sai ga ta zama ta zama mace amma a nan da aka ce ka Allah a jahannu wato sandar tana motsi ka taddu sandar Allah Musa tana motsi ka Allah a jahannu kamar karamin maciji domin aljanu karamin maciji amma al-qurban babban maciji sai zama al-qur'an ya zo da bayani game da sanda da musa wannan bayani ya zo babban maciji wancan bayani ya zo karamin maciji al-imam bukhari ya ce babu sabani a kai abinda Allah da kuke kin da shi inna akana hajjaj fil haraka wal khifwa sandan idan tana motsi kamar karamar macijiya saboda saurin motsin da take da ƙarfinta da kuzari wahiyar ce cutarwa amma girmanta cutar hayyatul azima girman maciji girma ne na babban maciji amma motsin maciji kamar da karamin maciji wato kaga ya nuna cewa ya yi tabbata cewa sandar tana komawa maciji a wani gurin kuma Allah yana cewa babban maciji wani wurin karamin maciji abinda Allah yake nufi macijin babba ne amma motsin nasa kamar na ƙarfi saboda saurin motsin wanda ba a yadda ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
in ya tsarunsa daga ina nan akwai sabani da malaman su ke da suka yi suna cewa daga aljihunsa ko ko daga wuyan rigarsa ko kuwa hannun rigar da yake hannun rigunan ba za mu riga suna yin ne masu tsawo suna karatu idan ya daga hannun da ya fito da hannun bai da ya bai ba sai ga sai ga hannun yana haƙƙi lilmabiri daga masu sallo ina yake sa hannun a wuyan rigarsa ne ko ko a in ya fito da hannun daga ainihin rigarsa ne ko ko daga aljihu wannan dai Allah ya faɗa masa ya ne tabbatar mana cewa ya ba mu annabi Musa alaihi salam mu'jiza ta sanda ya ba shi mu'jiza ta hannu idan annabi Musa ya ji hannunsa sai ya zama yana haƙi idan ya sake tuka hannunsa sai ya sai ya bari a takaice dai an ba shi mu'jiza cewa sai ka san yadda mu'jiza yake wannan ba daidai ba ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba kaje yana cikin mutane labari baya tabbata gaskiya sai ya fito daga bakin annabi Muhammad duk labarin da bai fito daga bakin manzon Allah ba ba a cewa labarin da ya isa to jinkina fassara da Qur'ani ga zato ko a da baka da tabbata kan shi kuskure na magana ta Allah ce Allah ya tabbata
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملك من قوم فرعون من يالك في جماعة فرعون مشى وصلنا سنة الملك suna ganin abin da ya ku a majalisi na fir'auna a fadar fir'auna da musa ya ji mata sanda ga kan kano macijiya tana motsi ya zuci hannunka hannun na haske da rana amma ga haske ana ganin sarari sai waɗannan mashawarta suka ce inna hada da sakin ali lalle wannan mataki ne kwararre kaga ba wai magana ta sakon Allah ba ya wanda ya kware da tsari wannan an tabbatar wato sakon Allah ne ba tabbatar ba har yanzu amma dai kafin ya tabbata to a ganin sakin da ya aikata ba mu ji ba ne suka ce يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم من أرضكم yana nufin ya fitar da ku ne daga ƙasan idan aka ce yana nufin ya fitar da ku ana nufin kibbawa ke kibbawa ba ba isra'ila ba domin shi an da yaro yana bukatar an fir'auna ya kashe ba isra'ila asali ko ba isra'ila ba mutanen misra ba jikokin annabi yaqub alaihi salam shi ta ake kiransu banu isra'ila jikokin annabi yaqub alaihi salam su ko jibbawa asali mutanen misra ne saboda ka ce cewa shi wannan mutum da ya zo da wannan sihiri kokarin da yake shi ne ya raba ku da kasan amma za ka abubuwan da kuke umarta a yi maka me ya shawara haka ba wani magana a kira shi inda ya kawo mu jira dama abin da ya faɗa ke na zo muku da hujja daga wajen Allah cewa sakon da na kuka shi gaskiya ne ya kuma nuna hujja da suka ja wata hujja ba ce ta ba illa da shi matsayi ne kuma ba za a bashi ba wani hanzari ba me jama'a suka ga ya dace ma amma na kawo قالوا أرضه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين kawo suka ce suka ce a jinkir kanarsa ina aka ce arzi ana nufin akhir bisa ake kira al-irja al-irja shi ne mutum ya jinkirta abu ya jinkirta wato arjin ku ka ka jinkirta ka jinkirta masa wa akahu da dan uwansa haruna kada a gaka hukunci a kan ku arjin sun madadin hajirin shi ka yi ɗauke cikin kirare a a yi gangami a tare jama'a kirare da kauyuka ya tuka يأتوك بكل ساحر ya عليم tuka bi kulli sahirin alim mutanen kirare su aiko maka dukkan wani matsafi da ya zama sananne wato kwararre ne kaga za a nuna karyar sannan musa alaihi salam ba za a ba ba za a yarda a kan kauce kisan sa ba sai an nuna wa duniya cewa ba shi gaskiya ba tun da sihiri ya zo da shi ba ya kai masu yarda a kasan masa akwai matsafa tun da babban sarki yana bukatar wani matsafi sai da aka aika sako za a same su sun za ka aika kafanni sassan masar jirane da kauyuka da ya ci gaba فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء فرعون فرعون آه، وجاء فرعون متى فاطمه فرعون قالوا كثير إن لنا لأجرا فلن لا أضاء لنا كما لم يأتي مذابا wadanda matsafa da aka kawo daga sassan masar wadanda za su yi gasa da annabi Musa alaihi salam ana bukatar su kure shi ba wai ana son a ga annabi Musa ya kure su ba ana bukatar su kure annabi Musa su tabbatar abin da yayi na tsafi to da ka kowa ya zo da sandar shi ma ya kai masa ga mulkiya ko da yake ya kafa da ba kowa ya da tsafi da iya da suka taru suka ce to ba za mu yi aiki haka nan ba inna lana la ajra bal la ababu ada in kunna nahnu ghalibin in mun kasance mu ne wa lillahi qala sayyidina قال نعم وإنكم لمن المقربين qala na fir'aun da yake bare kuwa za ku samu kyauta ba zai yi wa ake babban sarki ya tara ku haka kun tashi ba tare da Allah ku kyauta ba baya ga wannan ma wa inna kun da min al-muqarrabin lalle ku dinna kuna cikin makusanta na za a ba ku mukami kuna cikin na kusa da kai kazu ya musa قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن kazu الملقين ya musa suka ce ya kai musa in ma an turke ko dai ka fara jefa naka wa in ma an hannu da na kuna hannun mutum ko mu kasance mu ne masu fara jefawa inda da jefawa ne dama a yana jefa nuna tafi ne a zai musa ne da zai kuri inda ya jefa sanda a fa'alka a babu fa idan ya tsofa ne kuɗi idan matsafa kowa ya gudu da jijiya da kuma sanda ya jefa sai ga ta zama cikiya wannan kaga ya nuna an kura annabi musa to an rabu ko dai ka fara jefa ko mu jefa kala sai قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر kala عظيم da da mutai da ko ku fara jefa in ka duba kuce da zo kuce dan da ku shafe da ku da kun da ba dan muka ce da ke ai antum awwalan kafi ko ku fara jefawa kafin ni in jefa me hikimar haka akwai hikima والحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعكم ويتأملوا abin da yasa annabi Musa yake su fara jefawa saboda idan sun jefa za su abin da za su jefa kaga mutane za su gani za su ga abubuwan da ya auku su lura da shi idan ya jefa lashi mutane za su iya bambanta tsakani fa idza qulina min faharatihim wa muharibin ja'ahum al-haqqul waqif bayan sun gama ta jefa abin da za su jefa sun yi kullakullan su da tsari annabi Musa idan ya kawo lashi ba to gaskiya guda ce don saboda haka za ka bambanta za ka bambanta a idanu masu kallo a kan waɗancan abin da aka gabata shi ta Allah da kuke yake falamma an kauta a ayyunan nan lokacin suka je masalluna sai zama sun yi sihiri sun sihirci idanun mutane saboda haka yasa malamai ke cewa sihiri yana tasiri ne a ido ba a zuciya ba na'am akwai sihirin da yake kaiwa ga tasiri har a zuciya amma dai a nan wannan shi ake kira ba duhu wala wala wala wato sun sun fasta basirar mutane mutane suna ganin kamar ga sanda na mutu na ciki na hali ko bace bane fanan ma an kawfahu a'yunan nas wa karhabu sun razana da mutane amma shi kansa Allah ya tabbatar yake wa ja'u bi sihrin azim Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa mutane ba sun zo da sihiri ne girma wannan yana cikin hujjoji wanda an suna ke tabbatarwa da cewa sihiri yana aukuwa sihiri yana aukuwa kar ka gane ka sai da sihiri kafirci ne ba shi da kyau haramun ne duk wanda za a faɗa amma ka ce baya aukuwa kuskure ne. me yasa a cikin kuskure ne? domin Allah da kansa ya ce wa ja'u bi sihrin azim mutanen nan sun zo da sihiri sihirin ma ba karami ba babba a ce akwai karamin sihiri akwai babban sihiri to Allah ya tabbatar mutanen da aka kawo din sun yi babban sihiri bare ba a ce maka shugaban duniya a lokacin sarki na ƙasa wanda ya fi karfi a duniya yana neman matsafa ƙwararru ai kaga ba za a kawo shi ba manyan matsafa za a zuba su waɗannan matsafa kowa ya fashi Allah ya ba mu shaida akan abin da suka yi sihirin ya kai makura ta haka yasa sihiri gaskiya yana aukuwa amma haramun ne ga musulmi ya yi mutum yana da samun sunanci idan ya yi sihiri amma ba za ka ce ba sihiri ba za wannan ya saba ma sunnar manzo Allah ya saba ma aqidar ahlus sunnah wal jamaa ba a cewa babu sihiri la sihiri yana nan yana da tasiri Allah ya faɗa dan kamar da tari ma a suratul fara aya ta cikin shida zuwa cikin da tara Allah ya ba mu labari nan yana cewa fa idza jibalukum wa isiyukum yukhayyaru ilayhi min sihiri sandunan da suka jefa da igiyoyin da suka jefa sai suna zolayar idanun annabi Musa Allah ya tafa shi kansa annabi Musa yana ganin sandunan da suna motsi kaga sihiri ya yi mutane ko bai ba shi kansa annabi Musa domin abin da ayat ta Al-Qur'ani ta faɗa shi fa idza ibadukum wa isiyukum yukhayyaru ilayhi min sihrihim annaha tas'a kaga ya nuna cewa sihirin ya yi tasiri ga annabi Musa alaihi salam fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa kaga yadda kan ma za ka ce a ba ce sihiri ya kama annabi Musa ba nan gaba sai Allah ya ka tabbatar da cewa sihirin ya yi tasiri ma annabi Musa saboda Allah ya ce fa awjasa fi nafsihi sifatar Musa, Annabi Musa ya tunkari wato ya ji tsoro a cikin ransa. Ya ji tsoro a cikin ransa. Me yasa? Saboda lallai abin da yake yi ga matsafa suna yi. Saba abin da Annabi Musa yake yi, Musa ba sai ta ce je masa sanda da zama hijiya. To ga matsafa su yi, saboda haka sai Annabi Musa hankalin sai ta kunna la takhaf innaka antal a'la muka ce kada ka tsoro ya kai Musa kai ne mafi daukaka wa alqi ma fi yaminika tarkab ma sanahu inna ma sanahu kaydu sahir wa la yusrifu fatihu haythu ata ka jefa abin da ka jefa abin da ke hannun damanka ka jefa abin da ke hannun damanka wa alqi ma fi yaminika wannan shi ne abin da Allah ya faɗa a nan suratul araf yake wa auhayna ila musa an alqi asaka wa auhayna ila musa an alqi asaka فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا إلى موسى تذكر مكي وهي على موسى عليه السلام أن ألقي عصاك فإن ثلاثة فلتنك فإذا هي تنقض فإذا هي تأكل ما يأكلون إذا صدر أن موسى كان في أبن فكك يجرو فإذا ثم يأتي يا بعد ما مات كوا ينا ينا ينا بموتى فإذا أن موسى لا تصدر كما تأتي تكون دون مبين بعد يا sannan ta dawo ga annabi Musa ya kama sannan da ya rike kaga sashi mai sashi ya kai sai kuma za su koma ga wajen su sake tuka wani igiyan ko kuma da wasu sandunan daga baya amma wannan taro dai an gama ka jefa iya abin da za ka jefa shi ya jefa na shi ya haɗe na su kaf ya dawo gaba da duka an yi sai kama kansa da yare wato shi ne kuma a kaza da musa faɗi da shi a hafa su yadda shi kama ka wa auhayna ila musa muka yi wa'ayi ga annabi musa an alqi afaka ka jefa sandanka a can suratul qaha Allah ya gaya masa abin da sandan nashi zai yi kafin kafin ma ya jefa wa alqi ma fi yaminika ka jefar da sandar da take hannun damarka in ka jefar tarka ma salam sandan ka za ta haɗiye duk abin da suka aikata inna ma salam kai da fa'il ai abin da suka aikata kai ne na mai tsafi wala yusrifu fa'il kai ko aka shi ko mai tsafi ba ya cin nasara ta duk inda ya taho sai ya faɗa da shi dauki baya cin nasara saboda haka annabi Musa da ya jefa wannan sanda fa idza hiya talqaf ma ya sai ga sandan tana hadiyar dukkanin da suke so فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق في gaskiya ta auku ji Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ta tabbata kuma cikin hikimar Allah an yi taro ne da kasa an yi taron kasa gangami ne da aka yi mutanen kudu da arewa gama da yamma kowa ya zo an haɗu gaban fir'auna ga abin da yau kaga gaskiya ta abu ke na ƙarya ta mace babu sauran ƙarya domin da ba ba abin da suka fi ƙwarewa aka kawo kaga ba za a koma a ce ai a kawo wasu ba wa batala ma kanu ya'malun saboda haka Allah ya baka abin da suka kasance suna aikatawa a rana guda Allah ya nuna sihiri ƙarya ne a rana guda a lokaci guda
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
a wannan lokaci wa kada ku zagiri da suka rike da suka koma kuma makaskanta domin a da lokacin da suka jefa sanduna da igiyoyi sun kama hankalin jama'a wa sarrafuhu sun raba da mutane Allah ya ce wa ja'u bi sihrin azim farkon lamari sun kama hankalin mutane wato har jama'a sun kimauce amma da annabi Musa ya jefa sandarsa ta hajiya nasu sai kuma waɗannan matsafa suka koma sun yi rike da sun zama makaskanta nan ta yi sai zama kamar ba kowa bane annabi Musa shi ne kadai yake da daukakawa da shi
ووقع السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين sai aka jefar da matsafan nan suka kama sujida wannan shi ke nuna cewa ba da son su ma suka faɗi ba wanda iko Allah ne saboda tsananin tasirin mu'jizar annabi Musa alaihi salam abin ya kiki ta hankalin waɗannan maza don sun tabbata babu mai tsasin da ya yi nasu a duniya idan har za a samu wani mutum ya yi wannan aiki ya ce shi ɗan sako ne daga Allah to babu shakka wannan kafiya yake faɗa don haka yasa abin da ya auku nan nan take yasa suka faɗi suna masu sujuda kamar ba ma da son ransu ba shi sa Allah ya ce wa ulqiya وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا قالوا آمنا برب العالمين قالوا كنت آمنا برب العالمين من إيماني محل سيدي من كان كي تكفل kaga nan take sun yi imani gaban duniya gaban taro gaban jama'a da fir'auna suka ce wa ne رب موسى وهارون
wanda suka yi imani da shi shi ne mahalicin annabi Musa wanda ya aiko annabi Musa alaihi salam wa Harun da kuma annabi Harun alaihi salam wato sun tabbatar da taron ba ma Fir'auna da suka yi imani da shi ba saboda a bambanta don a wannan taro akwai wanda ke ganin Fir'auna shi ne mahalicin duniya gaba ɗaya shi ne abin bautan duniya to da suka ce mun yi imani da Allah za a ja da Fir'auna ke gaskiya a rabbi Musa wa Harun mutane biyu da kafin na wanda ya turo mun yarda da shi ka ga dai sun kunya da firawun ke don haka anan sun takare shi kada firawun da قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ala firawun sai firawun ya ce azantin ke kasa al'adun da lafu yanzu za ku yi imani da shi tun ban muku izini ba haka shi kuma yana neman ya samu dalilin ne wanda zai muku raba ba yanzu za ku yarda da shi kafin ma ku da ni izini na wato kaga ya nuna yana nuna mataran waɗannan ba ba su da kunya yana yana so ya tabbatar da hujja kamar yadda da ba ake neman hujjar da zai sa a hallaka annabi Musa hujjar ba ta samu ba to yanzu ana neman hujjar kuma da za ta sa a hallaka waɗannan matsafan da suka yi imani da annabi Musa me ce ce hujja sun yi imani kafin su samu izinin shugaban kasa Allah ya sanar da ku inna hadha la makrun makartum saboda ka sai kai wannan da ma can makirci ne kuka kulla fil madinati a cikin birni waɗannan duk matsafan yaran ka ne kai ne babban su dama kan ku kuka shirya abun mai kukur jumin ahala don ku fitar da mutane mutane daga ƙasa ku bar ƙasar masa ba ku ta alamu za ku za ku kai za ku san abin da za a yi kaga wannan ya abin da ya faɗa zai iya kama hankalin wasu zai iya kama hankalin wasu domin shubha ne da'iman shekarun mutum yana neman shubha ne ya doki hankalin jami'a shubha da rikitari da ake duka hankalin jami'ai don a fasar da su saboda haka a nan shi da rauna tun da shi ya kare matsafan nan ba shi ya tattaro matsafan da kada ba suka amma ga abin da suka yi suka kunya tashi a gaban sabo nan take sandunan su da igiyoyi suna rikita suna rikita su macizai annabi Musa yana kashe nashi sanda sandar ta ta haɗe duka sandunan nasu da igiyoyin nasu nan take sai suka zo mai kai juna kaga duk wani kayan da kike ke gudu idan aka ce a ga malikin aka yi da Musa da zai ce wallahi ba kuwa ya aka yi yanzu nan take duk mutanen nan sun zube shi ka Allah ya ce wa kun iya saharatu take gaba ɗaya matsafan su ke juna ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda kun jira da shi da kun gani ta malikin su kai Musa na shi ya koya musu babban su sa'adin da ya fara kira a tsoron ba a ce na kula kabiru kuma zafi allama kuma sihira sama shi ne babban shi ya koya muku tsari shi yasa na fi sandan ya haɗe na ku saboda haka za ku ga abin da zan mutu ne ya sa muka kake
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف lalle zan yayyanke hannuwanku da kafafunku ta saɓani a yanke kafa dama da hannuwanku sun mala usalli balla kuma a cikin sallah kuma zan rataye ku gaba ɗayan ku gaba ɗayan ku bayan an mutu wannan azaba na horo sannan daga baya a rataye kuma a hallaka su suka ce قالوا إنا إلى ربنا منقلبون suka ce masa rana inna ila rabbina munqalib ai mu da ma komai dadewa masu komawa ne ga Allah ba da mu saboda kai ka rasa ka mu a yanzu ai ka ma mu ce in ma an kare nan gaba ne ko da za ka komai dadewa akwai ranar da ba wa yake komawa ga mahaliccin inna ila rabbina munqalib kalma mutane a rana guda suka mutunta amma ka duba yadda imanin suke da karfi وما تنكر منا وما تنقم منا إلا أنا منا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وما تنجب منا باب أبن ليسا كتي وجزامة مكتي قوكري كما نقوبة إلا أن آمنا بآية ربنا جدا كوى من إيمان بآية الله ورحمه لما جاءتنا مكتي آية تسلو غيره مكي إيمان فنشير دليل كما تقوم amma da ake kuɗi imani ba ba shakka da suna cikin yace wa inna kum la min al muqarrabin kuna ba cikin na kusa da da fir'auna na kusa da sarki da ba su yi imani ba da sun samu kusantar fir'auna amma yanzu suka sun yi imani ba saboda da sai fir'auna yana kyamar su yana kyamar su ne saboda ne saboda imani da suka ce rabbana afrika lana sabra ya allah ka kwarara mana hakuri wato ka zubo mana hakuri duk abin da fir'auna zai yi yayi mu dai bukatar mu allah ka ba mu hakuri jurewa wata wabbana musulmi na allah ka amshi rayukan mu muna musulmai wato banda Allah babu mai iya tsara haka banda Allah babu mai iya tsara haka kuma shi ya sa ko me ne sun ne ne ne ba ka cika baki da cewa mutum ya zama zai gane gaskiya ba idan muka ce daga baya Allah zai kiriye shi wanda tsafi kafirci sihiri kafirci amma ga shi Allah ya ciro masihirta kwararrun kasan gaba ɗaya a nan kuma take gaba ɗaya Allah ya canza suka san suka zama musulmai suka tafi imani kaga komai zai san mutum ba abin mamaki ba ne kafin ya bar duniya Allah ya ce shi da shirya saboda haka su abin da suke nema Allah ya zuba musu hakuri wato suna cewa mutajiri na min nabiyyi kan Musa ka amshi rayukan mu ya Allah muna musulmai masu jin annabin ka Musa alaihi salam suna ce mu fir'auna kamar yadda ya zo a suratul Faha dan a can labari ya tsawo a surar fara aya ta saba'in da biyu zuwa saba'in da biyar lokacin da fir'auna ya ce la ukaffi anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin sai suka ce faqu bima anta qabil kai abin da duk za ka iya a gaya wa mutum kamar fir'auna irin wannan magana faqu bima anta qabil je ka hukunta duk abin da za ka hukunta saboda fir'auna bai da girma in an kara shi da girman Allah suka ce inna ma taqu bi hadhihi hayat ad-dunya duk abin da zaka hukunta baya wuce hukunci a nan duniya dan baka san da ita ai ikon ka ya tsaya a nan duniya ne inna amanna bi rabbina mu dai mun riga mun yi imani da Allah ba da jin mu li yaghfira lana ma bayana dai ya gafarta mana da kuka da muke a da wa ma akrahtana alayhi min as-sihr da irin abin da ka tilasta mu da tsafi muka aikata wanda shi ma yana nuna ake tilasta su akai kai shi ne والله خير وأبقى الله شيء مجد الخير كما الله شيء وده هو الزوى كيف أكا والزوى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وده تبقى الله أهل الشنفة yana mai laifi to wuta jahannama ita ce makomarsa ko baya mutuwa cikin ta ba zai rayu ba wa man ya'ti mu'mina kar amila salihati wanda ya tafi ga Allah yana mu'mini yayi sa'a ya gabatar da ayyuka masu kyau fa ulai karbu daraja kula wadanda su suke samun barkabobi madaukaka yasa Abdullahi bin Abbas malaman tafsiri suka suna kawo bayanin sa yana cewa fakaru fi awwalin nahari sahara da kafi matsafa ne fakaru fi akhirihi shuhada abara da safe matsafa da yamma shahidai banda Allah wa yi haka banda ya nuna maka kenan wato zai ga aure ya halaka amma a nan akwai abin da malamai suka yi a gare shi lokacin da fir'aun ya ce zai halaka waɗannan matsafa la uqaddi anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la uqaddi badakum ajma'in zan rage yau ku zan muku azaba me ya kamata ku yi ai kamata ya yi a ce sun yi addu'a Allah ya kare ku su nemi kariyar Allah ba su ne abin da suke nema shi ne su samu kyakkyawan ƙarshe ba azabar fir'aun ce ta dame su ba menene damuwar su ƙarshen su din nan lokacin da za su rabu da duniya ya zama yana da kyau wallahi wannan babban ilimi ne wanda ya fi karo a ce mutumin da ya mutunta a rana guda ya sani sai da hikimar Allah da baiwa ta Allah saboda haka yasa kamar wato Allah ya saka musu basira ne da za su bada amsa amsar ne ilimi ilimin mai zurfi a ranar ba suka musu duka amma ga amsar da suke bada zan muku azaba suka ce mu ne fatan mu Allah ka amshi ran mu muna muhimmai ashe har sun gane babban abu ga dan adam shine yayar mu da duniya babban lamarin gare ka shine yaya karshen da ya kasance don Allah ya ba mu misali haka a cikin Al-Qur'ani muhimmancin ƙarshen rayuwa dan adam rayuwarsa gaba ɗaya ba ɗaya take da muhimmanci kamar ƙarshe yana da muhimmanci ƙarshe annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ba da misali da labarin sa da aya ta 130 zuwa 130 da suratul Baqara ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ولا يكفي وصية النبي إبراهيم كأنسى النبي إسحاق النبي إسماعيل دكما جيكنسى النبي يعقوب عليه السلام يا بني يا يا أنا لكي جيكنا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله يا رجال يا زعما الدين ina muku wasiya kar ku yadda ku bar duniya face kuna musulmai wannan wasiya ce ta Ali Ibrahim alayhi salam saboda haka yasa Allah tabaraka ta'ala ya ba mu misali haka kamar suratul suratul Ali Imran aya ta 63 inda yake ba mu misali masu hankali masu hankali ga irin addu'an da suke ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار مهم ابو شيني يا اخي ƙarshen rayuwarka waɗannan matsafa har sun gane ƙarshen rayuwa yana da muhimmanci saboda ka suke roƙon Allah ya amshi ransu suna musulmai kaga babu wanda ke sanin wannan sai wanda ya karɓi amma kuma ga Allah ya saka musu wannan basira ya saka musu wannan fahimta ba su roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare su ba ba su roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare su babban abin da suke roƙo shi ne aka ka karshen su ya zama su sun mutu suna musulmai to malamai suna cewa wannan ba laifi ba ne dan sun roka mafi dacewa a karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsarin karantarwa na manzon allah shi idan musiba ta sauka ka nemi allah ya yaye maka ita wannan shi ne matakin farko addu'an ka na farko ka nemi Allah ya yaye maka ita misali akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana cikin sahih Bukhari da Muslim la tatamannu liqa'a al-adu kada ku rika fatan haduwa da makiyan kar ku rika fatan yaki a ba a fatan yaki li Allah li ake so da ku wa sabullaha al-afiya ku roki Allah lafiya ku roki Allah lafiya shine aka so dan haka abin da yake dacewa da waɗannan matsafa shine da ake so roki Allah ya kare su daga sharrin fir'auna ya mayar da aniyarsa a kansa ba wai ya zuba musu hakuri ba amma da yasa muka samu wannan aka ta yi babu laifi babu laifi mutum ya roki ya roki hakuri idan musiba ta riga ta amma idan musiba ba ta riga ta zo ba to roƙon hakuri akwai malamin da suke gani yana zama kuskure don akwai hadisin mu'azu na jabal mu'azu na jabal ya ce sami annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah wa huwa yaqul manzo Allah ya ji wani mutum yana addu'a Allahumma inni as'aluka sabra ya Allah ina roƙonka ka ban hakuri sai manzo Allah ya ce ta Allah al-bala'a wa ai bala'i ka roki Allah ya baka wanda ya roki hakuri ya ba'i ka hakuri bala'i ne ko ba in ka ce Allah ka ban hakuri to sai ya turo ma bala'i don bala'i in ya zo shine hakurin zai zo bayan ka saboda ka ba a roƙon hakuri kai tsaye sai idan bala'i ya zo manzo Allah ya ce man fa qalbul afiya abinda za ka roƙi Allah shi ne ya ba ka lafiya kar ka ce Allah ka ban hakuri domin hakuri an yi zuwa sai a bayan bala'i idan bala'i ya zo lokacin da hakuri yake zuwa kamar misali a suratul bakara aya ta ɗari da hamsin zuwa da hamsin da ɗaya inda Allah ya bada labarin da Nabi Dawud wa lamma barahu li jaluta wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabra kaga yanzu da suka yi wannan addu'a Allah ka kwarara mana hakuri sai da aka riga aka fito ga kafirai ga musulmai za a ga ga an tabbata musiba ta zo ta ce to Allah ku goma da hakuri saboda musiba ta riga ta zo amma haka kawai Allah ku ba min hakuri to sai turo musiba wannan shi ne hadisin da Mu'adh bin Jabal ya rawaito amma hadisin yana da rauni yana sunna su ko ifa hadisi na ku da dari biyar da shi babu da yake dan ka roki Allah hakuri ko da musibar ba ta zo ba amma an fi son ka roƙi Allah ya kawar maka da damuwa idan damuwa ta zo a maimakon Allah ya baka hakurin jure wannan bala'i Allah ya samu gari dalili saboda Allah ya ba mu labarin wasu annabawa a suratul anbiya ya ba mu labarin wasu annabawa ya kawo labarin annabi ayyub idda da rabbahu anni masaniya gurru ya Allah cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin da ke Allah ka samu hakuri in mutu da cutar nan ko yake Allah cuta ta same ni kawar min da ita fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa ataynahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna min indina wa dhikra lil abidin nan Allah ya kawo da cewa Isma'ila wa Idrisa wa Zalkifli kullum min as-sabirin sannan sai kawo bayan ya kawo wa alhamdu bi rahmatina innahum min as-salihin sai kawo labarin annabi Yunus وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه قال الذي يونس يا إذا دعوة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين shi ma da ya shiga damuwa ya kira Allah ya yaye masa damuwa fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham sai muka amsa wa muka yaye wa muka tseratar da shi daga wannan damuwa wa kadhalika nunjil mu'min haka nan muke tseratar da masu imani tun da mutanen annabi Musa matsafan nan sun yi imani da za su ce Allah ka tsayar da mu daga Fir'auna shin Allah zai tsayar da su ko a'a tun da ya ce wa kadhalika nunjil mu'mini haka nan muke tsayar da masu imani da za su ce Allah ka tsayar da mu daga Fir'auna babu shakka Allah zai tsayar da su to amma sai suka roki Allah maimakon ya tseratar da su daga sharrin da fir'auna yake kokarin kara musu yake kokarin ya dora musu suna roƙon Allah ya ba su hakurin jure bala'i da fir'auna zai dora musu maimakon su ce Allah ka tseratar da mu daga wannan azaba su ka ce Allah ka zuba mana hakuri mu jure ma wannan azaba ba laifi bane saboda ne musibar ta riga ta zo musibar ta riga ta zo kamar yadda Allah ya faɗa mana idan musiba ta riga ta zo ba zai ji bane mutum ya roki Allah ya ya ya ya ya wato ya sassauta mar ya ba shi hakuri jure wannan musiba ne maimakon ya yi addu'a Allah ya kawar masa da ita bare sha'awar haduwa ga Allah idan imani ya yi ƙarfi a zuciyar bawa yakan samu tsananin son ya haɗu da Allah yakan samu tsafta tsananin so ya ga cewa ya haɗu da Allah subhanahu wataala waɗannan mutane sun yi imani sun da sun yi imani sai zama suna da tsananin soyayyar su ga cewa sun haɗu da Allah subhanahu wataala a wannan lokaci Allah ya zuba musu sha'awar shahada saboda haka yasa suka yi wannan addu'a wanda kuma wannan yana cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما عليك الحياه خيرا لي وتوفني اذا عليك الوفاه خيرا لي يا الله كراياني اذا رايوك تهمل الله تعشرينا اذا متوك تهمل وانت يرى كن ادوي من الله yana cewa Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wal shahada wa as'aluka kalimatal haqqi fil birri wal ghadab وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفر وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك بركة العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وجهك لمهل الشاهد إلى ركوك الله كتاب ثمن صن حدوالك ولا يركز أدواني النبي صلى الله عليه وسلم ya Allah ka sa min tsananin sauƙi ga na haɗu da kai to idan mutum imani ya yi masa yawa yana kai ga wannan matsayi na yadda zai rika sha'awar haɗuwarsa da Allah ba rayuwar duniya wannan dalili ya sa suka nemi Allah ya ba su hakurin jure azabar fir'auna a maimakon a maimakon su ce Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana musibar da fir'auna yake kokari ya dora mana don saboda suna da zaɓi tun da musiba ta riga ta zo gare wata abin da suka aikata bai saba ma ainihin tsari na karantar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam وقال الملأ من قوم فرعون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال الملأ من قوم فرعون مشاور كان في مثال فرعون أخذ موسى يا فرعون سبق كان موسى وقومه جماعة هذا هو الإسرائيلي جماعة موسى za ka kyale Musa da jama'arsa ne yau ki zuciyar arzi su yi barna a ƙasar nan wa ya zaraka ya barka wa ali hataka da abin bautanka to a nan an samu sabanin riwaya saboda saboda yadda ayoyin alƙur'ani suka yi ishara saboda ke ta kalmar wa ya zaraka wa ali hataka ya zama ta samu sabanin tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali sayyidina ali bin abi talib da abdullah bin abbas su suna karanta ayan nan wa yadaraka wa ilahataka wa yadaraka wa ilahataka yanzu za ka kare musa da jama'arsa su yi barna a kasa su barka da bautar su barka kuma su bar bautanka kaga ya fi dacewa da nassin alqur'ani me dalili domin fir'auna abin da ya tabbatar kamar yadda an Allah ya kawo cikin alqur'ani misali da suratul nazi'a fa hashara wa nada fa qala ana rabbukum al-a'la shi fir'auna ya ce shine ma shine ma Allah bazu Isra'ila shine abin bautan saboda haka nan idan an ce wa yadaraka wa alihaka zaka kare Musa ya barka da abin bautar kamar fir'auna yana da abin bautar shi ma amma idan aka ce wa ya zaraka wa idza hakaka ya barka da bautanka kaga ya dace da nasan alqur'ani nasan alqur'ani ya tabbatar da fir'auna ya gaya ma ya gaya wa mutanen masar shine Allah ba cikin su anna rabbukum al'ala a suratu kafar آية 38 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ni ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba in ji fir'auna ban san kuna da wani abin bauta ba in ba ni ba kaga kenan saka kalmar ilaha kaka ya fi dacewa akan alami kaka domin alami haka ɗaya na nuna cewa shi kansa fir'auna yana da abin bauta yanzu za ka kare fir'auna da jama'ansa su barka su bar bautan abin bautanka to nan ma akwai da ne bayan saboda malamai suna cewa asali banu kimtawa suna bautan dan maraki saboda ka ainihin idan fir'auna suna da abin bautan kafin shi wannan fir'auna da ya korafin shi ma abin bauta ne قال يتم سنقتل أبناءهم ذاب كشف آياتهم ماذا ونستحيي نساءهم لا آياتهم ماذا وإن فوقهم قادر kuma ai mu muna sama su muna masu rijaye saboda haka ku dai sai ku zaku ga abin da za mu yi قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قال موسى لقومه النبي موسى عليه السلام يجي مكانا استعينوا بالله وكلك نعمة وقوم الله واصبروا قيام هذا شيء إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده أصلا كأنبا أنا بعد إتك وانجا يجدا ما شم بايسا Allah ya kan ba da mulkin ƙasa ga kafiri yana ba da mulkin ƙasa ga musulmi. Don haka idan kun samu kanku a karkashin mulki na kafiri a zalimi to kawai abin da za ku shi ne neman taimakon Allah ya ce addu'a sai kuma a kuyi da irin duk abin da zai same amma kungirin ku ba zai iya haifar muku da alheri kaga Fir'auna bai yarda ya ce wa bani Isra'ila su tashi su yi gore ga gwamnatin Fir'auna ba ko ba su dai ce ku nemi taimakon Allah bai ba wal aqibatu lil muttaqin aqiba wato karshen al'amari yana tabbata ne ga masu kiyaye dokokin Allah karshe zai zama yana tabbata gare su قالوا أوذينا من
قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قالوا أوتينا من قبل أن تأتينا من إسرائيل فتقول الذي كان موسى فتجاء أن توسد موسى بما ومن بعد ما جئتنا ومن بعد ما جئتنا تقول باين كابو كريم saboda wannan azaba da muke ganin zai fir'auna ba ya bane saboda haka babu ganin laifin ka haka da Allah Musa alaihi salam ya kwantar da hankalin su yace muku akarabukum ayyuhu lika aduwakum akwai fatan Allah zai hallaka makiyin akwai tsammanin Allah zai hallaka makiyin wa yastakhlifukum fil ard kuma akwai tsammanin Allah zai ba ku mulkin kasa zai sa ku maye kuke da mulkin kaza bayan kura kai suka abin da zai duba ya kuma ya rabu saboda dama wani a karɓa hannun wancan a ban wannan idan an karɓa hannun wancan an ba ka ba wai ana son ka bane a ana duba kai kuma ya za ka gudanar da naka mulki
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بل حقيقة هم كانوا كان فرعون بالسنين والبلغي رجل هو ونقص من الثمرات لكم الكسر يا أيها هو domin suna da wato suna da itatuwa irin su da dinai da inabi da sauran aka waye gari su ma an samu na kafin abinci ya yaro da Allah ya zaka mu da fatan ko sai tunani wato kuma sa suna su gane kuskuren su su dawo su ji abin da Allah Musa alaihi salam ke gaya musu فإذا جاءتهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا جاءكم الحسنة إذا كتاوى الأمر يقوم إذا قال يدادي قالوا فتشي لنا هذه دليل وليه قالنا يدادي saboda mu ne mutane ke wa in tusibuhum sayyi'atu idan gari bai yi daɗi ba musiba ta samu wani mummunan abu ya auku a garin ya tsayyaru mutane su yi tamfi da annabi Musa da ce ai ai saboda Musa da tun da Musa ya zo kasan nan kasan nan sai daɗi wa man ba'du da wannan sai tare da annabi Musa alaihi salam ala sani inna ma ta'iruhum inda Allah abin da suke shi'unki da shi yana wajen Allah ba maganar annabi Musa bane zuwan annabi Musa ya zama kasa ta canza babu daɗi a'a Allah shi ne ya ga dama ya canza wannan al'amari ba walakin aksarun la ya amma su ne mafi yawan su mun sani ba wato Allah shi ke canza yanayin su saboda ko ka gane da haka yasa aka samu tawayar kamar ƴaƴan itatuwa aka samu bai suka ce to da mun zaɓi zo ka ga da muna cikin wadata yanzu da Musa ya zo ga fari yanzu kaga wa'azi ne ba aka yi musu da zuwan fari da suka dauka a'a annabi Musa ne ya zo da fari saboda haka ya zama canfi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a wannan ba zai zama zai Musa bane alaihi salam ya turo ne ko ya zama wa'azi gare ku wa qalu mahma وقالوا مهما فاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين qalu suka ce mahma ta'tina bihi min ayatin duk inda ka kawo mana wato wata alama wata mu'jiza da ta fara da hadar kai mana sihiri da ita ya kai Musa wato kowace mu'jiza za ka fada ita daga yanzu fa ma na mu da ka bin mu da ba za mu yi imani da kai dan mun san sihiri za ka yi da dai da masana da za mu yi ka a ba mu yi ka fa arsalna alaihim فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وأرسلنا عليهم الطوفان فأيك أنت أنبالي الروا والجرادة تكون كنفاري والقملة تمصيب القرفة والضفادع تقوالي والجمع تمصيب الجن آيات مفصلة آيين دبن دبن ودن الله وكفي أيك ما آل فرعون Musa gane wasakbaru amma suka ci gaba da girman kai wa ma wa kanu kawun mujrimina sun kasance mutane ne masu laifi yadda ka ji ayar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta ga sahabbai bai yi wani bayani kanta ba haka da kuma sahabbai suka karanta ta tabi'ai tabi'a har zuwa tashin tabi'i kokarin ka san yaya farin yake yaya kwarkwatan yake yaya waɗannan kwari wani irin jini ne kokarin ka sani ba za ka taɓa sani ba saboda wanda ya zo da alƙur'ani bai fassara ba Allah ne ya tabbatar mana cewa ya tura waɗannan abubuwa ga Fir'auna saboda musi ya zama musiba gare shi yaya ƙarin abin yake ba ko ne Allah ne ba mu labari wato Allah ya jiraki mutanen Masar Fir'auna da jama'ansa da bala'i daban-daban ambaliyar ruwa kungun fari farkwata fa'i da sauran haka in ka buɗe da kamar tafsiri za ka ga bayani daban-daban kuma duka bayanan babu wanda ke da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu. saboda haka abinda Allah yake nufi shi ya gaya muku saboda ku ku yi hakkara ba wai ku yi kokarin sanin gaskiyar yadda aka yi abu ba za ka taɓa sani ba ya ke gaya maka an taɓa samun wani kangararren sarki mu yi wannan yaki mu yi wannan yaki mu yi wannan yaki saboda me saboda kai ma ka ka dauki darasi daga labarin wannan kar ka yarda ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala walamma waqa'a alayhi ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني
Allah إسرائيل ya cewa ta ga Annabi Musa alayhi salam walamma waqa'a alaihim ar-rijl lokacin da azaba ta auku ta auka akan suka tabbata ba ne iya yare musu wannan azaba salam sai annabi sai annabi Musa alaihi salam shi zai iya roƙon Allah ya yaye musu wannan azaba ashe sun gane gaskiya sun gane da gangan suke wasa da al'amarin Allah قالوا تبت لموسى يا سيد موسى ادخل لنا ربك بما اجد عندك فكرا ان ان كدنا ربك kira mana Allah ka dinnan saboda alƙawarin da muka yi da kai la in ka shafka Allah rijida lallai idan ka yaye mana wannan azaba la nu'minan da laka za mu imani da kai wa la nursilan na ma'aka bani isra'il kuma za mu sake bani isra'il da suka da kai wato bayan ma kafin da ka zo da shi cewa mu kare wani isra'il mu kanmu za mu yi imani da kai mu kanmu za mu karɓi addinin musulunci فلما كشفنا عنهم الرجز فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوا إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجز فإنهم كياي وتولنا العذاب عليه إلى أجل zuwa ga wani lokaci kun ba da kuma wanda su ne za su fita gare shi sun ce idan ka yaye mana azaban nan za mu yi imani idan mu yi kuma sai ga suna warware alƙawarin kaga da suke wasa da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yaye mana da mu dai ka yaye za mu yi imani sai Allah ya yaye ta suke ya ba karshe فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين wannan kamar an sai muka yi hukuma kan ku Allah tabaraka wa ta'ala tunda sun kusatar da shi sun saba alkawarinsa sun saba umarninsa Allah ya ce muka yi hukuma gare su ba ga rasna hum fil yami muka nutsar da su a cikin rafi bi anna mukazzabu bi ayati la saboda sun kare ta ayoyin mu kan an halaka ne sun kasance rakkalannu game da ayoyin Allah wa awrasna وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون متعدا لأكي روننا سورة بني إسرائيل أكي روننا وأكثر مصر أكي تصنع أيها ما هو على فرعون إلى أبدا to waɗannan mutane da aka wulakanta waɗanda aka kaskanta waɗanda ake raunanawa Allah ya ce muka ba su gadon kasan gabaci da yammaci Allah ya amince Fir'auna da jama'an ka waɗanda ake ganin ba kowa bane sai Allah ya saukar kasan na ba masharik al-ardi wa magaribaha wato gabacin kasa da yammacin ta Allah bi ba da biha kasar da muka yi albarka cikin ta wato ita ce kasar ah, Syria وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل alkawarin nan kyakkyawa da Allah ya yi banu Isra'il ya zama ya cika bima sabaru a dalilin rakunin da suka yi wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wato mun murkushe abin da fir'aun ya kasance yana aikatawa mun nike wa qaumu da shi da jama'arsa wa ma kanu ya'rishuna da abin da suka daga na gini ya'rishuna wato yarfa'una ginin da suka daga sun Allah ya kace wanda ya gwada cewa idan mutum ya yi hakuri ya riƙe gaskiya to komai da cewa Allah zai bashi ɗaukaka a duniya idan ana cutar da ku ku yi hakuri ku riƙe gaskiya ku yi addu'a za a waye gari ku ne masu ɗaukaka a duniyar ba wasu ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya rasa samun kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك آمين ومن طاعتك ما تبلغنا بك جنتك آمين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا آمين.
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا آمين.
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا آمين.
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت